والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله شيء قبا دوانا لكتابنا البداية في النحو آه، وذكر رمالة الشيخ الدكتور علي النبي منذ الباب الثالث babi na uku a cikin babuka na wannan littafi malam zai tattauna akan alfi'lu wa aqsamu fi'li da kuma karkasuwarsa wa fihi tamaniyatu dawabi a cikin wannan darasi akwai ka'idoji guda takwas الضابط الأول قائدة تفرق ينقسم الفعل من حيث الزمن إلى ثلاث أقسام على سوى فعل يا كركسو من حيث الزمن إذا أكا كركسا شيكوكما تفنجر الزامن إلى ثلاث أقسام زوى كشي أكو نفرق أكوي الفعل الماضي أكوي الفعل المضارع أكوي الفعل الأمر لكن فنجر لوكتا دا larabci ya kayyade wanda babu na biyar ɗinsu ko na mudinsu din da yake a turance za ka ga akwai kaza akwai kaza duk dai a je a zo abu da ya uku ne ko abin da ya wuce almudare ko kuma ya zamanto a yanzu ake yi sa ko a gaba ko kuma ya zamanto umarni kike bada ba duka ife yi da wuce wannan sai shi shi fi'ili ma fi ma zalla ala hadathin shine duk abin da yake nuni akan faruwar abu wa ka'a qabla zamani takallum wanda wannan abin ya faru tun gabanin lokacin da aka yi magana yanzu nake magana to kuma in ba da labarin wani abu da ya riga ya gabata kaga ai yanzu nake kafin yanzu tuna abin ya faru shine kenan qabla zamani takallum kafin zamanin da ake magana a yanzu na hau kuma kace taraba ya daka ya dake shi in kace taraba kawai ya daka kafin na yi maganar an yi duka ko ba zai yi ba a ce a yanzu ake duka in ce zaraba ba zai yi ba a gaba za a yi duka in ce zaraba alfi'il mudari sai fi'il mudari ma dalla ala hadathin shi ma abin da yake nuni ko shigarwa zuwa ga fararren wani al'amari ya ka'u da zai auku can waka ya auku wannan kuma ya ka'u da zai auku ba kenan bai auku ba fi zamanin takallu a lokacin da ake maganar a yanzu au ba'adahu ko kuma a nan gaba bayan maganar shine ba'adahu ba'ad a gaba kablu a baya kenan fi zamanin takallum a yanzu kamar in ce yadribu muhammadun yadribu muhammadun ahmad kaga muhammadu yana da ka a yanzu ake yi in faɗa ko in ce sayadribu Muhammadun Ahmada kaga anan gaba ne zai dake shi kaga wannan duka iya nuni akan mudari'i ne shine ma ta auba dan nahu kuma kace yadribu yana da ka al-fi'l al-amr sai fi'li na umarni ma dalla ala hadathi shine duk abin da yake nuni akan faruwar wani al'amari yutlabu da ake neman fasuluhu faruwansa ba'da zamanin takallum bayan zamanin da mai magana yake magana na hau ka baka sai idris da kashi kaga anan gurin a gaba ne ko ishrab um izhab duka wannan umarni ne amma ami a gaba kenan kaga akwai mi akwai atfalabu a ciki shi sa shi yutlabu da ake neman usuluhu ba ruwa na abu ba da zamanin takallumi bayan zamanin magana sai abba bi usali ka'ida ta biyu الفعل من حيث بنيته حكم بنيته ne fi'li idan aka dangana shi ta bangaren gininsa yace akwai sahihun akwai fi'li wanda yake lahiyayye ne ba ya da harful illa wa mu'tallun akwai ko fi'li wanda ya zama to mu'tallun iya da harful illa ma'ana mara lafiya sai ce as-sahihu shi fi'li lahiyayye wanda ba shi da harful illa shine ma khalat hurufu shi da dukkan fi'ilin da ya zamanto harfansa sun wohinta harfansa wani iri al-asliya na asali nashi wanda in ka taba fi'ilin ba zai karantu ba ko ba zai ba da ma'ana ba ko fa'ida min ahrufil illa daga cikin harufa na illa na hau ka baka ce daraba akwai harful illa a cikinsa la sai ne kataba akwai harful illa shariba akwai harful illa akala akwai harful illa ishtara akwai harful illa aha akwai ko babu akwai qada yad'u to kaga duk wanda ya zamanto akwai alif ko wawun ko ya to wannan akwai harful illa a tare da shi duk wanda ko babu waɗannan ya zama sahih sahihul asfir sahih sai al-mu'tal akwai fi'ili mai illa shine ma kana fi hurufihi al-asliya shine duk fi'ilin da ya zamanto a cikin harfan sa na asli harfun akwai wani harfi fi hurufi al-asliya akwai harfun wani harfi a wislani ko kuma abu guda biyu na harfi min harfin illa an samu harfin illa a ciki domin akwai wanda za harfin illa guda biyu ne kamar ka zan taɓa jin waka kaga a farko akwai harfin illa kuma ƙarshen shi akwai harfin illa inda ke wannan wa'in ba za a bata ba hukunci saboda ba a ƙarshe zo ba to shi ne malaka cewa shi ne ma kana fi urufihi shi ne duk fi'ilin da ya zama to a cikin harfarsa al-asliya na asali harfin akwai wani harafi a withnani ko kuma guda biyu min harufin illa daga cikin harufa na illa na hukun maka ce wajada kama da'a kaga wajada ina ka samu harufin illa kama ina ka samu harufin illa da'a ina ka samu harufin illa yawwa ku sai bari sai azabit thalith ka'ida ta uku yanqasimu al-fi'l as-sahih ila thalathati aqsam malice shi fi'li da yayyan kuma ya kasu kashi uku a larabci kashi uku ne shi fi'ili da yayi sai shi na farko akwai al-mahmuz wani irin fi'ili ne al-mahmuz shine ma kana ahadu hurufi al-asliya hamza shine duk fi'ilin da ka gani a cikin harufansa na asali an samu hamza ta zo nahu akhadha sa'ala da kuma bada'a ma'ana daga ce al-mahmuz saboda nisa akwai hamza a ciki ji ba da kwaya akwai hamza to tana kai zawa da farko kaga a gurin akaza ko ka ce ainihin sa'ala daga zazo a tsakiya ko ko ka ce bada kaga aka zazo a ƙarshe to duk idan aka samu hamza ta zo a cikin suna wannan ana ce shi mahbus saboda an samu hamza amma ko ba miyan amma ba ba mi ba ba mutal bane ba eh ba mutal bane eh a ba asaliya ce ai wannan akwai hamza a saman ta ita kuma sai alif ne ai alifun wawun ya'un batta da hamza ai eh harfu illa alif batta da hamza ko yawwa da kenan batta da wannan abu yawwa hamza kawai wanda zai alif ja da ake cewa shine kawai yawwa alif ja shine shine harful illa amma hamza ba harful illa ba shi to shine malaka cewa shine al mahmuz sannan akwai al mudaf akwai al mudaf akwai al mudaf yawwa akwai al mudaf sai ma da yake cewa shi al mudaf تعريفه ما كان وسطه واخره من جنس واحد shine dukkan fi'ilin da ya zama to tsakiyarsa da ƙarshensa min jinsin wa'idin harafin da ya haɗa su duka ɗaya ne au awwaluhu ko kuma farkonsa wa thanihi da nafinsa mukarrari da an maimaita harafin wannan guda ɗaya nahwu kamar ka ce ainihin shadda har ka ce ainihin shadda shadda a nan da shadda kaga wannan ai asalinsa haka ne ai haka ne ai shadda ko to sai aka zo aka haɗe shi a guri guda sai aka masa shadda ko to kaga a nan gurin kenan far tsakiyar sarbi da ƙarshen sa su zama zo harafi guda ɗaya ne wannan shi da ake cewa al-mudha'af ko kuma ma da shi au awwaluhu wa thanihi ko kuma farkonsa da nabinsa mukarrarai ne an maimaita wannan harafin kaga zalzala ga zalun ga zalun ga lamun ga lamun ko zalzala zalzala shi ma wannan ainihin mudaf ne zalzala zalzala shi ma wannan mudaf ne zalzala wannan mudaf ne mudaf ne saboda me yasa har ba fi duka abin da su shi da ke rage cewa al-mudaf ma kana wasfuhu wa akhiruhu min jinsihi wanda ya zama farkonsa wanda tsakiyarsa da ƙarshensa jinsi ɗaya da shida ne shadda shadda ko awwalin awwalin ko farkonsa watani da nafinsa mukarrare da annabi da su ka ga yadda aka faɗi yadda aka kawo zayin annabi da da annabi da da yadda aka kawo lamun annabi da da shi da ko mukarrare yawwa idan an maimaita shine shadda kenan wannan zalzala to wannan dinki wannan kashi na biyu kenan akwai kuma asalim akwai fi'ili wanda ya zama salim la'iyayye wannan shine asalin la'iyayye wanda shi bai dan yi alama da wani ko ɗaya ba na fi'ili wanda ya zama so muqaddam shine ma salimat urufuhul asliya shine dukkan fi'ilin da harfansa na asali suka la'iyanta min al-hamzi gaba da hamza wa tad'ifi da linkawa na hawo nasara da kataba kaga wannan su babu ɗaya daga cikin abin da ya faru a sama ko? in ka ce nasara akwai hamza babu akwai shadda akwai wani harafi da aka mai da to kaga irin su ka taba da duk wani fi'il da zaka biyo baya da shi to wannan ya ƙi da iyaka shi ne kuma salim me yasa aka ce shi salim saboda la yayye ne ba shi da wata illa a tare da shi yawwa la yayye ne ba shi da wata illa a tare da shi idan kana cewa babu wata illa a tare da shi ya zama asalif saboda ba shi da wata illa a tare da shi ya zama asalif to shi kenan sai mu je gaba kenan mun ga cewa fi'ili da kashi nawa ne ta bangaren la'iyar takasta da illa ko kashi uku da kashi akwai al-mahmud shine wanda aka samu ɗaya daga cikin harufansa guda uku da suna da fi'ili sulasi aka samu ko a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe mudha'af wanda aka linka harafinsa ko kuma harafin warko da na biyu duka suna da jinsin su asali shi wanda ya hukunta game da wannan sai abdabitur rabi qa'ida ta hudu min aqsabul fi'l mu'tal daga cikin karkasuwar fi'ili wanda ya zama to iya da illa shi ma da shi al-misal misali ما كان أول حروفه الأصلية حرف علة شيني وندي لما تو أفرقا حرفا سنة أصلي أنسى حرف حرف علة نعم كما تشي وصف ذا يسار تو ونن فعلي معتل أما في سنة شيني المثال duk fi'ilin da farkonsa ya zamanto harfin illa aka fara fada to wannan ana shi al-misal mu rike wannan kaida duk inda kaga sawa'un wawun ce ko ya'un amma da ma ai alif ja bai zo a farko ko alif ja wawun da ya'un su suke iya zuwa a farko amma misali wannan ana iya fara karatu da ita eh za a fara karatu a kan to da zan zo a farko ana iya karatu ita ba to wannan shi ba misali sunan shi amma ba baiwa ai din harfin sakin baiwa a fara shi din harfin sakin mai dauri ba a fara karatu da shi ishirab ai wannan wannan wannan ai hamzatul wasl ce wani sai hamzatul wasl wannan mu alif jami'in shi yawwa alifin maksu muke da magana alifin maksu eh bana to sai ma da shi rizal wanda ya zamanto wawun da ya kunta zo farkon sa sai al-ajwa sai wanda ya zamanto mai ciki na nan aljawfuri kenan cikin sa ne yake da matsala shi ne kenan ma gane tsanin hurufi shi ne duk wanda ya zamanto harafinsa na biyu al'asliya na asali suka zama harfa illa ko harafi na illa na hamu kaga kama ba'a ta gani a nan arfi ya yago to wannan shi daga ce ma al'ajwa na gabar ana cewa ciki aljau cikin shi kira akwai matsala to wannan shi daga ce ma al'ajwa cikinsa akwai matsala sai annaqis na uku akwai annaqis me ya kace shi bisa da annaqis saboda karshen sa ya kasa cika shi ne ma da yake cewa annaqis shi goma kana akhir urufi shi ne wanda ya zama to karshen harfan sa al-asliya na asali harfa illa akwai harfi na illa nawo gaba irin su sa'a da da'a ka ta ne akwai harfa illa shi ne shi annaqis sai allafi sai wanda yake hadadde ma gana fi aharufihi shi da duk fi'ilin da ya zama to a cikin harufansa al-usul na asali harfa ne akwai harafi guda biyu min aharufin illa daga cikin harufa na illa to kaga shi wannan ya kawo aiki biyu ake samu to kuma kashi biyu ne walahu kismani iya da mataki guda biyu akwai al-lafiful mafruq akwai al-lafiful maqrun al-lafiful mafruq shine harfa illa ba a jirka zuba ɗaya a farko ɗaya a ƙarshe shi kuma wannan makaruɗin dukansu a haɗe yawwa ya ce shi al-makaruk wanda suka rabu ma kanu fa'uhu shi ne wanda ya zamanto fa'ul fi'il insa wa lamuhu da lamul fi'il insa harfai illa harfi na illa ne domin su malaman sarfu suna auna fi'il sulasi akan fa'ala wannan ana da fa'ul fi'ili wannan ainul fi'li wannan lamul fi'li to zai idan ka dauko lafazi na bangaren abin da ya shahi mu dauki fi'ilin da malai ya kawo a nan gurin mu dauki bangaren abin da shahi wa'a wa'a kaga fa'ul fi'l tana da harfin illa sai ce kuma walamul fi'li tana da harfin illa amma ainul fi'l la ya tara mun gani ga idan kamar fa'ala innan shine ma'aunin duk fi'ili kataba zahaba raja'a duka wannan fa'ala fa'ala fa'ala ne to idan aka zo a ƙarin ilmu sarf sai ka kiyaye sai ka zo wanzu wa a kaga ai sulasi ne ko fa'ala ma harfa guda uku ne ko to sai ka zo ka kiba fa da wa to na kaga a ce fa'ul fi'il akwai harfin ilmi ainun ainun ainul fi'ili sai a zo a ga menene a ciki kaga an gurbu wa ai ainul ainul sha'ani sannan labul fi'ili wanda yake to labul fi'ili aka samu ita ma ita a rubutu ce hamza ce kenan sai a samu ya ce fa'ul fi'ili da labul fi'ili akwai harfin illa to wanda ya zama mi ya zama lafiful mafruqi yawwa kenan haɗaɗɗe ne wanda aka samu harfin illa guda biyu amma kuma sun rabu kamar wa'a da waƙa ga zango sai allafifin makarun sai wanda ya zama to harfin illa guda biyu ne amma sun haɗu shi ne ma karata ainihu wa lamu shi ne duk fi'ilin da ya zama to ainihin fi'il insa wa lamu da lamun fi'il insa harfai illa akwai harfi na illa lahu nawa da rawa kun ga anan gurbin baki fa'ala fa'ala nawa to kun ga anan gurbin فاء الفعل بغيرها آه نون شما نوا لا يتلو توبه مو مطلع يدا عين الفعل لا يتلو اكو حرف العله لا الفعل اكو لا يتلو to wannan shi dan shima lafif makamu saboda ya hada harfin illa a ainul fi'l bi da lamul fi'l wannan shi dan shima ainul lafif makaruf saboda harfin illa guri biyu suka zo suka haɗu a guri guda abin sahal ne idan ka tsaka aji hankalin ka tsaka babu wata wahala sai ma da ya ce bari muje na gaban sai matsaya ya ce abdabitul khalis ka'ida ta biyar alfi'lu min haifu alhamdulillah shi ma ka tsake zuwa dogo ma da ce abdabitul khalis ka'ida ta biyar الفعل من حيث من حيث تصرفه تصرفه فعلي idan aka dangana shi ta hanyar ainihin sarrafa shi akwai jami akwai fi'ili wanda ya zama to daskararre wa mutasarrifin akwai kuma wanda yake jujjuyawa sai ma da ce aljami shi fi'ili jami daskararre wanda yake baya jujjuyawa shine allazi yalzamu suratan wahidatan shine dukkan fi'ilin da ya zamanto yana lazimta sura guda daya la yufariquha baya rabuwa da wannan surar har abada nahu ni'ima ni'ima ce kullu ba shi ni'imu ba shi ni'imi wai mu ce wannan fi'ili ne jami haka bi'sa kullum bi'sa ce ba shi bi'su ba shi bi'si kullum bi'sa bi'sa ce haka laisu ba shi laisu ba shi laisu in ka dace ma dai su sawa'a wa mu zo karshe yawwa wannan shi ne cewa fi'lun jamil fi'lin da ya zama to a daskare yake baya da kudawa sai al mutasarrif sai fi'li wanda ya zama to yana jujjuyawa shine allazi la yalzamu suratan wahida shine fi'lin da baya da zubta sura guda daya wa min mutamun a ciki akwai cikakke wa naqisun akwai wanda yake koyayye nahu kamar ka ce ainihin shakara kaga anan gudu fi'li ne mutasabbih kana ita shakara yashkuru ushkur amma ne ba zai ba haka kuma bangaren abin da ya shahi mazala shi ma wannan mutasarrif ne sai dai kuma na kasani ma'ana ba ya da cikakken tasarrufi duk da kimanin zai magana a kai sai mana ce abdabitu sadis ka'ida ta shida alfi'lu min haisu ma'amulu fi'li idan aka dangana shi ta bangaren abin da ya shaye abin aikinsa lazimin akwai fi'li lazim mai lazimtar hali guda ɗaya wa ma'ana mai lazimtar fi'li mai lazimtar mafurin guda ɗaya wa muta'addin akwai kuma wanda yake ainihin ta'addi zuwa ga ainihin mana yake da zubtar hali guda daya kamar yana takaita da fa'il yinsa shi ne cewa lazim akwai kuma muta'addin wanda shi kuma idan ya zo dole baya takaita da fa'il iya bukata zuwa ga maf'ul wani misali akala muhammadu kaga wannan lazim ne kawai muhammad ya ci bai bukata da ni wani fit wani maf'ul bi akwai fi'il da kuka kawo shi sai ka ga fa'il sai ka yi sai ka kawo maf'ul bi shi ne kawai kenan shi lazim wanda yake takaita akan bi fa'il isa muta'addid wanda bai takaita akan fa'il sai ya nemi maf'ul bi to shine ma da cewa al-fa'il al-lazim al-fi'l lazim shi bi lazim ma yaktafi bi fa'ilihi shine dukkan fi'ilin da yake takaita ya wadatu da fa'ilin wala yahdud wala yahtaju ila maf'ul bi baya buƙatuwa zuwa ga maf'ul bi na kuma ce jalasa da zahaba karshe jalasa muhammadu akwai wani abu na ƙari akwai ƙari jalasa muhammadu idan ka zaɓi irabi jalasa sai rumadi mamaniyun da mahalla lahu muhammadu wala muturafihi ma'ana ta shiga ta shiga haka kuma ta ce zahaba musa ذهب موسى ذهب فيرو مبدي لا محل له موسى فائر مرفوع بجمة مقدرة على على الألف منع من ظهورها التأخر كاغونا كاغي كاغي يكتفي بفاعله إن كاغا يا لك إذا فاعل إنسان سي الفعل المتعدي سي فعل وند إذا ما تو متعدي شيء الذي لا يكتفي بفاعله شيء وند حتى ما قالش baya takaita baya wadatuwa bi fa'ilihi da fa'ilisa wa yansu maf'ulan bihi sai ya sawa maf'ulan bihi nasba wahidan guda daya au akthar ko kuma sama da daya ko sama da daya na ku kuma ce qaraba qara'a talibul qissata bismillah kaga qara'a fi'lin muta'addi ومثالي هذا شيء قرأ الطالب طالب يا كرنتا مي كرنتا هذا دول تجي بقدر مفعول به هذا انت شيء ما قرأ الطالب القصة هذا الذي قرأ فعل ماضي مبني الفتحة الطالب ولو رفعه أو القصة ولو رفعه الفتحة هذا جنوان تعدى إلى مفعول واحد بعد الفاعل هنا شيء شيء عينين فعل المتعدي kenan sai malaka cewa allazi la yaktafi bi fa'ilihi shine wanda baya wadatuwa da fa'ilinsa wa yansibu maf'ulan bihi yana yiwa maf'ulan bihi nasba wahidan guda ɗaya aw akthar min haka nahu qara'a at-talib al-qissa ko wace zanantu al-imtihana sahalan zanantu zanantu al-imtihana sahalan سهلا يتمادى طب يا رب إراب إراب سهل جنام فعل مبني مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل وتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الدم في محل رفع فاعل الامتحان منصوب ورفع اسمه على آخره سهلا مفعول ثاني كنا وانا مفعول الأول وهذا مفعول ثاني كنا تعدى إلى مفعولين كنا كنا قال شيء كاس حقولي أكم ما لو ما كنت زلمت للجهان تقول ما أنا مقرأ السبع نام تشي واجر باور sauki gare ta ta ga wannan faksa da ki na shirin su da na tafi sun zo ne sun sai sun ne ba maf'ul al-awwal sai sun ne maf'ul al-thani yawwa bar ɗan uwa na gari hankalin kar a ce mu shiga daji ko mu takaita a nan sai yake cewa akhbartu al-mutakhasimai as-sulha khairan akhbartu al-mutakhasimai ko kuma al-mutakhasimina duka zai iya tabbata yana sai mu ce akhbartu al-mutakhasimin as-sulha خيرا يا رب يا رب سا لاتصاله بتاء الفاعل وتاء الفاعل ضمير متصل متصل مبني على الضمة في محل المتخاصمين مفعول به بالياء لأنه لأنه جمع المذكر السالم إيه يرفع بالواو وينسب ويجر بالياء شو كان جمع جمع المذكر السالم جاء المسلمون رأيت المسلمين مررت بالمسلمين يوا كنن جمع المؤنث السالم كنن علامة النسب هي الياء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد الصلها مفعول ثاني خيرا مفعول الثالث kaga ta'alla ta'adda ila salatu mafa'il maf'ul guda uku ya doka to kuma kenan bayanin malam cewa shi fi'ili muta'addi shine wanda yake da hadama zai buƙaci maf'ul awwal ko kuma buƙatuwa ta kama ya buƙaci maf'ul thani ko buƙatuwa ta kama ya buƙaci zuwa ga maf'ul thani to mu tsaya nan gurin a ga gurin tsayawa mu je gaba sai ma da yake cewa azabitu sabi ka'ida ta bakwai الفعل من حيث تركيبه مجرد ومزيد ما da shi fi'ili idan aka dangana shi bangaren hauduwar harufansa akwai mujarrad akwai wanda ya zama tun tsiratacce ne kawai haka aka halice shi wa mazidun akwai kuma wanda aka masa rabtu aka dada masa harfa kamar kaga kace akala zahaba raja'a kaga asalin kalmomin sa ne amma duk a yayin da ka dauki zahaba sai ka tsora masa ainihin kamar misali ko kuma ɗaki ainihin gafara ka ga harafin uku ne sai ka ce istaghfara ka ga masa da tugo wannan istaghfara ina ka mai laftu wannan shi ne mazid ka rika masa harfa amma inda za ka tsira ta da shi da wannan harfa sai kowa mai gafara istakhlafa la yastakhlifannahum duk wannan la yastakhlifannahum harfa uku ne kawai khalafa ne duka wannan lodi ne to shine maliki cewa fi'ili ya kasu kashi biyu ko ya zama to tsiratacce ne a faɗe shi ko ya zama to an dada masa wasu harfa sai ce alfi'il mujarrad shi fi'ili mujarradi ma kanat kullu hurufi shine dukkan fi'ilin da ya zama dukkan harufansa asliyatan na asali ne na kaga sadaka da dahraja shi sadaka fi'ili ne sulasi mujarrad dahraja shi wa fi'ili ne sulasi rubai mujarrad asalin harfansa guda hudu ne kuma dama idan ka koma zuwa ga larabci yawa yawa fi'ilin liga asalin su an gina su akan harfa guda uku ne kaɗan ne ake samun irin su asa-asa zalzala daharaja har ma akwai masu harfa guda biyar eh kuma su akwai kuma su to irin wannan idan mutum bai iya warwarewa wato zai iya gane asalin fi'il sai ka san mazid sai ka san mujarrad sai shi alfi'il mazid shine fi'ili mazidi kuma shine malaka cewa shine mazida ala hurufihi shi ne dukkan fi'ilin da ya zamanto an daɗa masa akan harfansa al'asuriya na asali harfin harafi ɗaya au akthar ko kuma saboda harafi ɗaya na ku kuma ce ahsana ahsana harfi nawa ƙarafi ɗaya ne aka sa masa hamza haka kuma in talaka asalin shi ma wannan mazin ne harfi nawa ƙara masa biyu da biyu harfi wa nun istaghfara shi ba wannan an masa dadi harfi na ƙara masa kaga uku ne kaga wannan ba zama maziru ainihin sulasi bi salata ahad wannan maziru sulasi ne bi bi bi harfai ne ɗaya kuma maziru sulasi ne bi harfin wahidi duka wani ya kamata mutum ya san wannan sai abdalu samin ka'ida da takwas yanqasimu al-fi'l fi'l ya karkasu min aisul bina ta hanyar giduwarsa lil ma'lum akan wanda ya aikin sananne ne wal majhul ko kuma wanda ya aikin an jahilce shi ba san waye ba ila qismain zuwa ga yake sai ba da shi al fi'l al mabani lil ma'lum shi fi'li wanda ya zama ginanne ne game da sananne an san wane ne huwa ma zikira minhu fa'ilu shi ne dukkan fi'lin da aka ambaci fa'ilin sa na ka ce fahima muhammadun ad-darsa fahima muhammadun ad-darsa in ka ce fahima muhammadun addas fahima muhammadun addas fahima muhammadun addarsa to من فهم فعل فعل ماض لا محل له محمد ونوض رفعه الدرس وأنا أقول أين الفاعل محمد وذب فعل اللي زمنتو أن أنبت فاعل إذا نوضو مبني للمعروف eh duk fi'ilin jumla duk jumlar da aka kawo da sai aka ambaci ga wanda ya aiki kake wannan ainihin jumla ce mabaniyun lil ma'lum saboda an san waye ne wanda ya aiki to amma idan muka muka ce fuhima darsu da za mu ce ainihin fuhima ad-darsu fuhima ad-darsu aka ainihin fuhima ad-darsu aka aka wannan to wannan ya zama ina fara yake an huta shi ko akwai shi amma jumla jumla ta yi kai sai rabi ba a bace ba kowaye to bukatar tana bukatuwa a larabci in ba a so a san wanda ya laifi sai a huta sunan shi ko ko ba bukata a san shi ma sai a huta ko don jin tsoronsa ko don kar da a zuwa wasu mutuncinsa ko ko ba a so waye ake kamar ka ce misali wani a cikin shi turi bar himaru kaga musa ya dake shi me ka ce daraba musa al-himara sai ka ce a'a turi bar himaru godon kasancewar baka so a san waye to kaga anan gurin wannan fuhimar darsu din nan idan mun zo mu ce fuhima mu mu ce fi'lu mabin mabin mabniun mabniun لا مبني على الدم ينام المجهول شيء لو دو الدرس نائب فاعل شيء نائب فاعل صور اذا تتمزو نائب فاعل da fa'il wata asa a gurinta sai ta mutta fa'il ne ta zame ne ta zame ne a wurin shi ne na'ib fa'il to shine ba nake cewa anan gurin shi al-fi'l mabniun lil majhul shi fi'li wanda aka gina shi ga wanda ya zama to an jahace shi shine alladhi lam yusamma fa'iluhu shine dukkan fi'ilin da ba a ambaci wanda ya yi ba huwa ma qudifa fa'iluhu shine dukkan fi'ilin da aka shafe fa'il isa wa uniba anhu ghayruhu sai aka masanya wani sa a gurin nahu qawluhu ta'ala qudiya al-amru kaga aikata Allahu al-amra ne ko ya Allah ya ce qudiya al-amru to shi da kaga anan gurin mabni da majhul ne kaga wannan sune insha Allah abu da zamu faɗi akai sai dai a ka'ida ta larabci idan ka zo za ka gina za ka gina fi'ili mazi akan hali na mashhurin hal shine za ka ainihin dumma awwalu wa kusila ma qabla akhiri za ka ce fuhima quri'a kujiba shuriba idan kuma fi'ili ne mudari'i kenan sai sai ya zama to dumma awwalu wa kusila ma qabla akhiri yuqra'u yuzhabu yumsabu ba za ka ce wa yumsabu ba da ya shi wajen ƙuri'a wannan kuma yukura kutiba yuktabu shuhida yushhadu to haka za ka riga ainihin ba da su insha Allah